أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda Allah ta'ala ya kaddara zai bata babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne bun hadu a wannan masallaci na juma'a da ke cikin jami'a mallakar jihar gombe don gabatar da sallar juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a cikin ibadar da za mu yi ya ba mu ikon yin daidai kuma ya karɓe ta a matsayin ibada dukkan wani abun da ya dame mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan wani buri ko bukata mai kyau da muke da shi a wurin Allah ta'ala Allah ya taimake mu a kai Allah ya san damuwoyin kowa a cikinmu a wannan wuri Allah ta'ala ya cika wa kowa bukatunsa da damuwoyinsa na alkhairi a huduba na tunatar da mu a takaice akan yin ayyuka na kwarai musamman fi ayyamil fitan a irin waɗannan kwanaki na jarrabawa a rayuwa to akwai buƙatan musulmi ya ƙara kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ayyamul fitan kusanci zuwa ga Allah iya da falala mai girma ayyamul fitan akwai mautul fuja a ciki ba abun da ke taimakon mutum akan wannan kaman aiki na kwarai ayyamul fitan ana barin imani da yawa a ciki ba abun da ke taimakon mutum kamar riko da addini da kuma tsayawa akan hanya da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu ya umurce mu mu tsaya a kanta ɗan adam a rayuwarsa zango kala-kala ne amma rayuwar ɗan adam babu zango da ke da tsada a wurin Allah ta'ala kamar ƙarshen rayuwar ɗan adam babu wanda ke da yaƙinin yaushe ne ƙarshensa Allah ne barwa kansa sani amma musulmi na kwarai a duk lokacin da ya wayi gari to ya kaddara yanzu shine ƙarshen rayuwarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a hadisai da dama da cewa mutum ya rika yin falyusallil muslim salata muwaddi'in idan musulmi yana sallah ya rika yin sallah ne kaman ita ce sallar ta karshe ta barin duniya idan ka tsaya asuba yau sai ka yi ta kaman ta karshe ne bayan ita baka da wata sallah in ka tsaya sallan juma'a ka kaddara kaman baka da wata sallan da zaka samu a rayuwa sai wannan kuma ka yi ta in ka tsaya la'asar haka za ka yi bi ma'ana a koda yaushe mutum ya yi kokari ya ga a lokacin yana iya tsammanin idan Allah ta'ala ya sa rayuwarsa ta zo karshe to a shirye yake gamu da Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana yana nan bainar raja wal khawf yana nan kai kawo tsakanin kyakkyawan fata zaton alkhairi bege da fatan samun aljanna da kuma tsoron wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyaye wa sahabbansa nasiha kamar yadda hadisi ya zo cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1334 yana cewa idza arada Allah bi abdihi alkhaira istamalahu idan Allah ta'ala iya nufin bawansa da alkhairi a rayuwa to Allah ta'ala yakan yi aiki da shi sai sahabbai suka ce kaifa yasta'miluhu ya rasulullah ta ya za yi Allah ta'ala yayi aiki da shi sai ya ce yuwaffiquhu li amalin salihin shine Allah ta'ala sai ya bashi dacewa wajen yin ayyuka na kwarai a rayuwarsa abin da ake nufi da ayyuka na kwarai shine sai ga rayuwarsa kullum yana ɗaukanta daga sabon Allah zuwa ga biyayya zuwa ga Allah bi ma'ana by the day kusancinsa zuwa ga Allah karuwa yake biyayyarsa zuwa ga Allah karuwa take kurakuransa raguwa suke sabon Allah raguwa suke yi sannan kuma kullum yana identifying kurakuransa iya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sai yace sai ya datar da shi zuwa ga aiki na kware a wani hadisi a cikin sahiha din hadisi na 1114 yana cewa idza arada Allahu bi abdihi alkhaira asalahu idan Allah ta'ala yana nufin bawansa da alkhairi yakan zumantar da rayuwarsa kamar yadda al'asal take zuma to sai ga rayuwar mutum ta zama kamar zuma wato zaƙi gare ta alkhairinsa na da yawa a cikin al'umma bi ma'ana duk wanda ya fuskance shi to zai amfana ko da alkhairinsa ko na magana mai daɗi ko na sakin fiska ko na taimako ko na karantar da shi ko na masa nasiha ko abin da ya kama da wannan sahabbai suka tambaya yaya Allah ta'ala zai zumantar da shi ya mai da shi zuma ya ce yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi thumma yaqbiduhu alayhi Allah ta'ala zai datar da shi da yin ayyuka na kwarai sai kuma Allah ya dauki rayuwar tasa yana cikin ayyuka na kwarai din yana kan aikin kwarai sai Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa in muka duba magabata irin Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya bar duniya yana karanta Qur'ani yana tilawan suratul baqara ya bar duniya Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yana cikin sallah ya bar duniya min babil misal sayyidina Ali radiyallahu anhu a wani kauli yana kiran sallah ya bar duniya irin su qatada bin di'ama bin qatada alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin tabi'ai malaman qur'ani yana cikin sujada misali ya bar duniya ɗaya daga cikin magabata malamin hadisi yana karanta hadisin man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah ran sai fita to wannan shine sai Allah ya datar da shi da yin ayyuka na kwarai kuma sai Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa akan yin aiki na kwarai an tambayi imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi cikin tabaqatul hanabila mujalladi na biyu namba na 223 cewa mata ya jidul abudu ta'amal iman mata ya jidul abudu arrahata yaushe bawa yake samun hutu a rayuwarsa ya ji ya huta ya ce inda awwalu qadamin ya za'uha fil janna inda mutum yake hutawa shine ran da ya daga kafa ta farko ta shiga aljanna to ranar ne ya samu hutu a rayuwarsa in dai kafa ɗaya bata shiga aljanna ba yace ba maganan hoto mata yajidu al-abda ar-rahata fi hayati yaqulu inda awwalu qadamin yad'uha fil janna lokacin da ka sa kafa ɗaya a cikin aljanna to shine time da zaka fara hutawa amma matukar kafafuwa biyu suna duniya to babu hutu saboda duniya gidan aiki ne wai walazzatur raha la tunalu raha la yajidu sa'adata man lazima al-wisada duk wanda ya lazimci filo a duniya ai duk wanda ya lazimci hudu filo baya samun rabautuwa sannan babu wanda ke hutawa sai wanda ya gaji idan kana da kani ko aboki sai je gona ya wuni bai dawo ba sai dare kai kuma ka wuni a gida kana kwanci akan gado kana kallon talabijin kana fama da AC to idan kuka zo bacci daki daya idan ya fara bacci zaka fahimci kai wasa kake yi saboda shi ya gaji a wunin su da in ya zo bacci kai sai ka ga baka iya baccin ba kuma kana so ka huta irin nasa ka yi bacci ba za ka yi wannan baccin ba don me don kai baka gaji ba shi kuma a gaji yake so ita aljanna gidan hutu ne ita sharaɗin huta aljanna wanda ya gaji a duniya to ya kuma ga wanda ya zo duniya ya huta bai yi aikin ba sai ya za ya je gidan hutu kula ga wannan rayuwa abin da ke da matukar muhimmanci dan adam baya gajiya da yin aiki na kwarai dan adam baya gajiya da bautan Allah subhanahu wata'ala bai gajiya da self evaluation self assessment na kansa har sai ranar da ya samu kafarsa ɗaya a cikin aljanna amma matukar ba a samu wannan ba to aiki na Allah ba a bari gyara alaka tsakaninka da Allah ko tsakanina da Allah bai kare ba yin ibada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bai kare ba lokacin da za a samu sauki a huta shine idan kafar dama ta shiga aljanna gabanin ɗaya ta shiga an fara hutawa Allah ta'ala ya ba mu ikon hutawa baya ga wannan ƙur'ani ya karantar da mu siffofi na waɗanda Allah ta'ala ya datar da su li'amalin salihin zuwa ga aiki na ƙware a wurare da dama gashi farkon bakara min babil misal gashi farkon suratu anfal min babil misal gashi farkon suratul mu'minun min babil misal gashi nan ƙarshen suratul furqan ga sunan wura farkon suratul namli wurare da dama Allah ta'ala ya kira mana siffofin bayi na kwarai haka gashi ko cikin suratul ra'adi nan ma akwai siffofi kaman ayoyi guda biyar a wuri ɗaya da Allah ta'ala ya bayyana mana siffofin bayin da Allah ya datar da su da ayyuka na kwarai masu shiga aljanna su huta mu duba tun daga afamai ya alamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu min rabbikal haqq kaman huwa a'ama إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنئم عقبى الدار سورة الرعد دقى آية تقوم شاترة عشرين عشرين دقيقة 22 23 har da ta 24 a waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya bayyana mana bayin da Allah ta'ala ya datar da su ga aiki na kware yace afamai ya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama shin wanda ya yadda da abin da Allah ya saukar zuwa gare ka na Qur'ani ya yadda Qur'ani gaskiya ne ya karanta yana aiki da shi zai zama ɗaya da makaho da bai da Qur'ani ba ko bai karanta ko bai aiki da shi yace innama yatazakkar ulul albab mutane masu zurfin tunani da hankali da hangen nesa su suke wa astuwa Allah ta'ala ya samu a ciki sai yace allazina yufuna bi ahdillahi su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah alkawari na farko shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah na biyu dukkan alkawari da suka yi a rayuwa na alheri na yarjejeniya tsakaninsu da mutane ba sa warware alkawari wala yanquduna al-mithaq duk abin da aka kulla yarjejeniya da su na agreement ne ko treaty ba sa warwarewa in kwa za su yi wannan za su yi shi officially ne amma ba za su yaudare ka ba wannan ke bayyana mana fiyayyen halitta sallallahu lokacin da yake garin makka sahabban su akwai sahabban su an kwace dukiyar su mushrikai sun dake su sun azabtar da wasu irin ammar bin yasir radiyallahu anhu wanda manzon Allah yana wucewa yana ganin sa yana kuka yana sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna an kwace dukiyoyinsu amma kuma ya zama mushrikai tun a lokacin a garin maka babu amintacce da ake kai masa ajiya da baya cin amana lokacin da zai hijira ya tafi garin madina wasu sahabbai suka ba shawari manzo Allah tunda an kwace dukiyar wane an kwace gidan wane an kwace kazadin wane su ga dukiyoyinsu sun baka amana mushrikai me zai hana idan muka yi hijira mu gudu da dukiyarsu in mun je can sai mu raba sai ya zama hadhihi bitilka wato wannan din a matsayin namu shine an yi one one annabi sun sai ke cewa a'a namu da suka dauka sata da kwace suka yi nasu da ke hannunmu ajiya suka ba mu amana don haka ba zan ɗauki amana da aka bani a gurbin sata da ƙwace ba ya ɗauki dukiyarsu ya kai musu tukunne hijira ya bar garin saboda me saboda yarjejeniyar ba ta nuna masa cewa abin da ke hannunsa amana ya rike saboda wani agreement ko da yi da wasu saboda an kwace dukiyarsa ko ta ɗalibansa sahabbansa radiyallahu anhum ba sai ya tsaya akan wannan kuma ya mayar musu da kayansu ya ce zan kai musu kayansu namu kuma Allah zai bi mana kadinmu don haka wala yanquduna al-mithaq walladhina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi sadarwa mafi girma sadar da zumunci yana da matukar muhimmanci mu zama masu sadar da zumunci ga waɗanda suke da daraja a gari malamanmu iyayen ƙasa sarakuna wanda ka samu dama babbanka ne kawunka ne danginka ne a ƙauye sadar da zumunci al'amari ne mai muhimmanci mafiya yawa a yanzu zumunci ya yi ƙaranci kuma gashi Allah ya sauwaƙe mana kafofin sadar da zumunci na zamani wani lokaci a waya ma sai ka sadar da zumunci ka ware lokaci a cikin kalandanka ko da sau ɗaya a sati kawai ka tuna duk ran da kake zaune baka aiki tuna mutane uku da ka dade baka ji duriyar su ba ɗauki waya ka kira su kawai ku gaisa wannan sadar da zumunci ne makwabcinka bai da lafiya ko wani ɗan uwanka a ƙauye bai da lafiya ka ce ga naira dubu goma da Allah kai shi asibiti sadar da zumunci ne so da ka sadar da zumunci iya da hanyoyi da yawa kuma addini ya kai makura wajen karantar da zumunci nakan yawaita faɗa cewa yawanci iyayenmu da kakanninmu ba su yi karatun addini irin yanzu da Allah ya sauwaƙe na fahimtar addini da sunna ba amma sun fi mu sadar da zumunci ba kusa ba mafiya yawa ko ka haddace ƙur'ani kana tafsirin ƙur'ani idan kai wasa za ka zauna da mahaifiyarka ba ta da haddan izu goma amma ranar da aka ce baka tare da ita in kai wasa sai ka rasa kashi saba'in cikin ɗarin yan uwanka saboda daman ita take rike maka zumuncin saboda ba su da ayar babu hadisi amma da karin magana sai a ce zumunci a kafa yake amma wannan karin maganan ya ishe su ba su da lafiya suna zuwa har ƙauye su yi gaisuwa ba su da lafiya sai an kai su anguwa da aka yi haihuwa ko aka yi rasuwa wata ma in suka je sai an da su da kyar amma gobe za su koma amma ka haddace ayoyin da hadisan kuma ka san ma'anarsu amma ina matsalar take shine wajen aikin to muna cikin wani zamani da zumunci yayi karanci kuma iya cikin siffofin da Allah ta'ala yake datar da su akan ayyuka bayi da Allah yake datar da su akan ayyuka na kwarai wa yakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron mahaliccinsu kalmomi uku na kama da juna a Qur'ani at-taqwa da al-khashiya da al-khawf shi yasa a hausance saboda karancin kalmomi duka idan muka zo sai mu ce khashiyatul la tsoron Allah taqwal la tsoron Allah khawful la tsoron Allah amma ma'anar su ba ɗaya bane asali khawful la kawai shine tsoron Allah amma khashiya shine tsoron da ya ginu akan doron bayan ilimi innama yakhsha Allah min ibadihi ulama so tsoron da kake yi wa zaki alkhawf ne ba khashiya ba amma tsoron da kake wa Allah ba ɗaya ne da zaki ba me dalili saboda shi na Allah girmansa ka sani da ƙudurarsa da buwayarsa zaka shi ne asalin alkhashiya amma kalman attaqwa wannan kuma bai da alaka ma da tsoro wasilahan attaqwa kawai shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ƙarin daraja ne akan tsa'a shi yasa talbun habib alaihi rahmatullah sai yace ma'anan taqwa shine an taf'al ta'atallah أو أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله أكرشن سيتي تخاف إقاب الله kaga hakikanin takawa ta wuce mu ce kawai takwalla tsoron Allah sai dai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah da ta ginu a bayan doron imani khashiyatullah shine daukan izina ga Allah bisa ga ilimi khawfullah shine tsoron Allah inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a to kaga hakikanin tsoro shine khawf amma khashiya da at-taqwa matakin su ya haura matsayin al-khawf shi yasa Allah yake gwama tsoron da ke da ilimi da al-khashiya biyayya da kuma ta ginu akan sallamawa zuwa ga Allah sai a ce taqwa so da ka yace yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab kaga yakhshawna amma wajen tsoro sai ce wai khafu na su alhisab suna jin ganin girman Allah suna daukan izina suna jin tsoronsa da ilimi amma kuma suna tsoron mummunan karshe kaga kenan hatsarin mummunan karshe suke tsoro shi yasa yace kaifa asaluhu qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi thumma yaqbiduhu alayhi shine datar da mutum akan aiki na kware har ya bar duniya yana kai walladina sabaru butiqa wajhi rabbihim waɗanda suka yi haƙuri wajen neman yardar Allah ta'ala wa aqamu sala suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi sirran a ɓoye wa alaniya da a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna kuma tunkuɗa mai muni da mai kyau shine in ka musu mai muni sai su saka maka da mai kyau kaman kaka ya gamu da wani mutum alaihi rahmatullah ya ce masa in kultali wahida tasma minni ashara in ka mun bakar magana guda ɗaya zan maka guda goma ne kuma mutum yake gaya wa imamu kaka yace masa in ka mun bakar magana ɗaya ni goma zan maka shi kuma yace in qulta li ashara lam tasma minni wahida ni kuma in kai guda goma insha Allah ba za ka ji ɗaya daga baki na ba me dalili saboda wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗa mai muni da me da mai kyau imamu sha'abi alaihi rahmatullah wani mutum ya tare shi ya ce anta munafiqun anta zalimun anta fasikun anta kaza yayi ta ɗaukan munanan kalmomi iya sifata su da shi da ya kammala sai ya ce in kuntu kama qulta fa ghafara Allah li in har yadda ka faɗa haka nake to Allah ya yafe mu wa in kuntu lastu kama qulta idan na kasance ba yadda ka faɗa haka nake ba to fa ghafara Allah laka kai kuma Allah ya yafe maka in da ya zuke ta mallaka mun to ina roƙon Allah ya yafe maka an huta ko ba a huta ba wala tastawi alhasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim sai fa mai hakuri yake iya yi shi yasa yace wa yadra'una bil walladhina sabaru butigha'a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar wannan su suke da kyakkyawan karshe jannatu adni yadkhulunaha suna shiga aljanna wa man salaha min abaihim da wanda ya kyautata daga cikin iyayensu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu matansu da 'ya'yansu wa azwajihim da abokanan zaman su mata ko maza saboda azwaj iya daukan maza iya daukan mata malaman fara'id su suka fara sawa zaujun a ce zaujatun mace amma asali larabci fusha zaujun namiji zaujun mace wa ya adamu kun anta wa zaujukal janna ai ba ce wa zaujatuka ba amma wa zaujukal janna so a ka'idan malaman fara'id in suka yi jadwalin raba gado sai su saka zaujin da namiji zaujin mace sai an zo raba sai a rude to sai suka ƙara wannan tamar butsa don a bambanta namiji da mace so da haka wa azwajihim mata mazansu sun shiga maza matansu sun shiga wa zurriyatihim da kuma ƴaƴansu jikokinsu jikokin ƴaƴan saboda an ce a ba ya shafi iyaye da kakanu mafhum قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا kaga sai kira su a iyaye so haka kuma an ce ‘ya'ya zurriya bai tsaya kan ‘ya'ya har jikoki wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata akan ku bisa ga haƙuri kaga tun daga farko maganan haƙuri ake ta yi saboda me saboda biyayya zuwa ga Allah in mutum bai da haƙuri ba zai iya ba tabbatuwa akan bin Allah ba zai iya ban babu haƙuri tun kuɗa mai muni da mai kyau sai da haƙuri Allah ta'ala ya mana baiwa da haƙuri Allah ta'ala ya samu wanye lafiya to lokacin ne go to إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتنا تذكرنا حول حسن الخاتمة وقبل ذلك يجب علينا أن نذكر أنفسنا بأننا نعيش في أيام الفتن وفي أيام الفتن لا بد من التوبة إلى الله عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى والرجوع عن المعصية فهذا أمر يجب على كل مسلم الذي يريد أن يموت تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ذا كانت الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة أو المؤمن أو المرأة الصالحة أو حسن الخاتمة وما أشبه ذلك فها هم الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخاتمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأبده الخير استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لأمل صالح قبل موته وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأبده الخير عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يوفقه لأمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه لقد سئل إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يا إمام متى يجد العبد الراحة في حياته فقال عند أول قدم يضعها في الجنة لا إله إلا الله بمعنى إذا كنا في هذه الدنيا ليس لنا أيام الراحة لا بد أن نكون على طاعة الله عز وجل ليلا ونهارا دائما وأبدا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم فيا إخوة الإيمان كيف يجد الإنسان أو كيف يجد المسلم حسن الخاتمة المسلم يجد حسن الخاتمة بالإيمان بالله عز وجل والاستقامة عليه بمعنى لا بد من إتمام شرطين أولا الإيمان بالله ولا بد أن يكون الإيمان إيمانا صادقا ثانيا الاستقامة على الإيمان فهذا هو المهم لقد ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين الصالحين في القرآن لهم أوصاف كثيرة في البقرة وفي أنفال وفي مؤمنون بمعنى وفي سورة المؤمنون وفي الفرقان وهكذا في الرأت لقد ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين في هذه السور من باب المثال في سورة الرعد ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين ذكر الله عز وجل صفة المؤمنين وذكر صفات كثيرة في أوصاف المؤمنين من بداية قوله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فيا إخوة الإيمان نقف هنا ونذكر أنفسنا لا بد أن نقوم بمحاسبة أنفسنا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا يوم القيامة يجب علينا أن نحاسب أنفسنا في هذه الدنيا لا بد أن تقارن بين أعمالك من جانب وبين هذه الآيات من جانب أخرى من أول قوله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق لا بد أن تقارن بين إيمانك, إيمانك بالقرآن وبأعمالك ولا بد أن تقارن بين هذه الصفات وبين أعمالك يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم القيامة فهذا مهم جدا إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالإسيان تأتيني فكيف أجيب يا ويهي ومن ذا سوف يحميني أصلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الدهر ماذا يكفيني فيجب علينا أن نحاسب أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته